إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar hadurin mu a markaz ahli sunna da jama'a wanda ke gulkar kada birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 17 ga wata na safar hijira shekara dubu. da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da sha shida ga wata na goma shekara dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatunmu na motsa ta imam malik an motsa ta imam malik yau insha Allah za mu yi darasi na 20 daidai a wannan littafi darasi na 20 daidai darasi da ya gabata mun zo ƙarshen hadisi na daga anas bin malik iya maganar cewa ya yi sallah bayan abubakar da umar da usman wanda wannan ba sa karanta bismillah rahman rahim in za su buɗe sallah wannan bayani ya gabata a darasi da ya wuce irin wannan ruwaya wata ma ta zo a bukari haka musulun an ƙara ma bayan kayan abubakar ya yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan abubakar da umar da usman suna budewa da alhamdulillah wata ruwaya ba sa bayyana da bismillah rahmanir rahim wata ruwa ta ibn khuzaima wa kabin sirru suna asirta bismillah rahmanir rahim wanda hafiz ibn hajar cikin muluk maram sai ke ce wannan magana ta baya ta wakanu suruna biya akan haka za a doki wannan ruwawi da suka zo na bai bayyanawa bai ambatanta kenan bai bayyana ba aka ji kuma rashin ambato duka a bayyana ne ba a ji cewa dai akwai ta kenan amma a boye haka ya rihe maganar kuma ita mu gama ruwaya ta cikin bulugun maramikin ta tabbata wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza qara'atum al-fatihata al-kitab faqra'u bismillahir rahmanir rahim fa inna ihda ayata fa in domin kace yake ce in za karanta alhamdulillahi rabbil alamin ku karanta bismillahir rahmanir rahim bismillah ɗaya ce cikin ayoyi na fatiha wannan faruwa ba ɗaya ba wadda take tabbatar da bismillah ɗaya ce cikin ayoyi na fatiha kuma mutum zai ga haka idan ka bude wannan mushaf irin na madina ruwa haka zaka ga an haka sa bismillah rahman rahim sai ga an sa aya ɗaya ken ɗaya ce cikin ayoyi na fatiha kin kan haka kuta daga wannan sabani ko wannan manganu mutum in ya zo wurin bayyanawa zai yi ta asirce zai yi bayan Allahu akbar zai duwa istifta misali karamar subhanaka allahumma wa bihamdik tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk in so sai kai a'udhu billahi samin alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim duwana aboye sai ka bayyana da kun sai aji alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ka bayyana da alhamdulillahi rabbil alamin wannan shine abinda muka ri karatu wancan yanzu sai fara wa haddasani an malik na ga shi ne duka madawa ne muna baba magana irin abin da yake da alaƙa da karatun sallah sai ya fara da ya ce haddasa ne wa haddasa ne an malik عن عمي أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط آه وانا رواية تمالك لقى أمنش أبو سهيل كان نافي بن مالك بن أنس مالك كان أبو عمر يتي منا جن كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب بالبلد من يجين قراءة عمر بن الخطاب إيا كراتو نم البلد أنت مكان المبلد wuri da za a sama mu zamu ci fabe yanzu da za a sama ta adam ba mu aka mu da muka san fabe da yanzu can sama shekara dubu zama shi wanda kan ce tarihin mu mu ya musulmi mu ya an ji mu da muka san daga baya a ce an sa an sa fabe a wuri wuri ne wanda aka sami fabriki na aka sa kamar siminti aka gyara aka sami dutse haka to wuri ne ma'aruf tsakanin masallaci da kasuwa kenan dai wuri ne sananne a kenan nan ya sai ka baka menene umar bin khattab iya daga murya kwarai wajen karatu shi ne magana ana jin murin shi a wannan wurin shi ne kuma abin da ke so ya kawo a wannan wurin ya ce sai wa haddasa ne kenan ce a gidan abuja a gidan abuja shi ne albalatikin wuri ne sananne tsakanin kasuwa da masallaci ya ce wa haddasa ne a malik an nafi anna abdullahi bin umar kana iza fata shirin minan sala anna abdullahi bin umar kana iza fata shirin minan salati ma al'imam fi ma jihar fil imam bil qira annahu iza sallama al'imamu قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يغدي وجهر wannan ruwaya ta abdullahi bin umar kamar da nafi ke cewa abdullahi bin umar kenan halin shi yadda yake kana idza fatahu shay min salati ma al-imam fi majhar fil imam in yazo sallah yazo a masabuki wani abu ya huce shi a cikin sallar tare da liman kuma wurin akwai bayyanawa kuma ya zo irin wannan sallah ta huce ya zama sabuki annahu shi ibn umar idan sallama al-imam idan imamin da yake bi ya sallama kama abdullahi bin umar sallallahu alaihi umar sai ya tashi wajen ciko abin da ya mai saura fa qara'a li nafsihi fi ma yaqdi wajha yana karatu a ran shi a cikin ramuwa da yake kuma yana bayyanawa me ma'anar wannan magana iya karatu a boye kuma yana bayyana ma'anar magana cewa wurin bayyanawa kenan wajen ciko sallah wurin bayyanawa ya bayyana wurin asarcewa ya asarci a cikin misali ya samu raka'a daya ta asuba zai kawo fatiha da sura a bayan wajen ramuwa haka misali ya samu sallata azhar ko al'asar ko azhar ta azhar ta jima'i inda sai daga bi misali an ce magariba ta marka daya a lokaci guda zai bayyana raka guda kamar da muka bayani baya zai kawo fatiha da sura kenan yayi ya bayyana a raka ta biyu akan maganar fatimu ko kamar da wanda kankita abin ya dauka haka ne ya ka fatiha dan ya cikin mazhabata Umar da Abdullah bin Umar mun karanta a baya a mazhabarsu su fa'atinmu ne cikowa ce abinda ka samu kullum a sallah za ka yi fa'atinmu za ka ciko ne ka za ka complete ne cikowa za ka yi an kasa wannan yawo ya yi sauki wajen gane abin ko mutum ba wani malami ba ne ba in ka san cewa kurin mas'alar ramo sallah fa'atinmu complete ne haƙi cikowa ake kenan abin ya masu sauki duk sallar da ka samu abu ne mai sauki ka samu garba raka daya me yake raka ta biyu ka sani fatiha da sura bai na ko me yake raka ta karshe fatiha kada ya sace abu ne mai sauki ka samu kun ka ce ko kenan wani ya sauki gurin idan ka samu isha raka raka ɗaya misali me yake raka ta biyu fatiha da sura ai mi a bayyane me yake raka biyu ta karshe fatiha kada duk abin haka zaka zama to kullun in ciko wace zaka abin bai maka wahala kullun cewa fa addin mu ka ciko yayi sauki wajen gane abin in no ka samu da liman kullun ka san ka samu raka ta ka tawarko ce kullun abin da ka samu da liman zaka kaddara shine ka sallaka tawarko ɗaya ka samu ka ɗaya tawarko bi ka samu bi na warko ba ruwanka na ƙarshen imamu ke ne kai a wajen ka na warko ne a wajen liman ne ke na ƙarshe kai za ka yi aiki da kanka to kenan akan wannan ikinan ibn umar wurin bayyanawa iya bayyanawa wurin asircewa ina asircewa misali ya samu garba raka daya zai ka fatiha da sura bayanai kuma ya kawo asirce haka abin zai zo isha za misali raka daya zai ka fatiha da sura bayanai ya ka raka abi asirce kinan da wurin bayyana iya bayyanawa ina asircewa wa haddathani kuma duka wannan ruwawi mun ta kuka tana mun kullun duka wannan sun inganta duka hadisan sai ingantattu sai wa haddathani an malik عن يزيد بن رمان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأخته عليه ونحن نصلي nan iya maganar ta suka maka maganar mas'alar budewa mutum iya sallah yace yazid bin ruman yace kuntu usalli ila nafi bin jubair bin mut'im ina salla a gehen nafi bin jubair bin mut'im kenan suna salla tare fa ya gamizni to nan idan muka dauka iya daukan haka ya dan dungu kamar misali ya ka to in tsaya mishi ya dan dungure shi ko ku ce a kullum ana yi mai ishara in ya tsaya kenan mai ishara iya bukatar budi fa fatawa alai sai in mai budi kenan inda karatu ya tsaya ga imam kenan ana mai budi ya ci gaba ya ce na haka kuma wuce muna sallah na musamman muna sallah tare wata ranar sallah sallam iya karatu karatu ya tsaya iya buga ya buga abin gazawa manzo da sabon ranar annabi kan sallah sallam ba na kan kasa bane ba aka tsare sallah aka huce sai bayan sallah sai manzo nake cewa a sallah ma'ana ubay ubay ya sallah tare da mu ya san ubay annabi ya mai shaida wajen abin qur'ani wajen sanin qur'ani ubay ya tsarce kwarai ya ce ubay mai hada kaman kaman budi me hada ka da nutsa ka bude mini kenan annabi ya faɗa da shi ana bude ya imam nasa illa malamai na sa tsarin budi abu ne a cikin tsari haka ba kurin da ya kuma tsallake kurin kurin ka kai ka tsara kurin dama kana jiran shi abinda aka ce liman inda ake mai budi inda ya yi kira ya yi kuskure ya wuce nuri ya wuce ya komo ya yi ya komo kenan an kun ta tauri ne a nan sai mai budi sai wuce koko ya zo ya tsaya gam ta ƙi gaba ta ƙi makuna kenan an ajiye an gama alama kun jima ya tsaya ne aka kusa yau lokaci da zai ɗan tauri amma ya tsaya zai komo sai huce ana samun haka zubi zai abin zai zo amma ya koma baya zo sai huce amma an gane alama kurin ya tsaya cak ta ya tauri kenan ko kuwa ya yi wani kuskure ya huce ya ci gaba ana iya kuma a tada a tada mace abin da huce amma haka kodin da gaya gurin ka taba wannan ce ya taba wanda dabi na budi sai dan ya riga mai ya bi mata sura aya mai mata aya lokaci ba lahi bane ba nan dai magana take nan an tabbatar da yin budi sallah wannan ruwaya hadisi ya inganta kan haka insha sai alqira'atu fi subh maganar karatu na ayi magana kuma a jumlace yadda ake karatu a cikin sallah a bayyana wurin bayyanawa wurin asircewa asirce dai haka da magana budi a cikin sallah ba magana bacci in ya tauri nan kuma me ake karantawa a asuba حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عبي أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما إن جي عروة بن زبير yake cewa abubakar siddiq ya sallar asuba a wannan sallah ta asuba ya karanta bakara a cikin raka'a biyu gaba daya ga karatu ko ta raka da wajen zibido nan zungur raka abi zungur ya raba raka a surar bakara a raka abi an ce nan akwai wani abu wanda ya shahara ko yake rubuce a fikin imam malik ko malikiya na karanta kokin karanta raba sura a raka kowace sura lazim a bata haƙƙinta wannan ko da ya shahara a can gaskiya magana ya tabbata a sunna yin haka ba mu lazimcin karanta sura gaba daya kuma wannan ma dai hujja ce wanda kuma shi imam litani imam malik a cikin motsakin ce littafin hadisin da wala kawo makan shi kan masala kenan akwai hujjan nasi tabbatacce wanda tabbatar da ana haka kin ana raba sura ba dole bane karanta su da kuma masu kwarewa ga dama tsara ma hankali mace ka karanta suna ga lahi ne dan akwai magana cikin bikin malikiya suna kawo lahi sai ba lahi bane ba ana iya karanta ayoyi a karanta sura ko raba ko raba sura ba lahi bane ba ya tabbata sunna illa wanta abin da ya shahara ne kan maza ba ya suke ba'i ka zuga hujja gaban ka ne kuma hadisi ya inganta kan haka wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi annahu sami'a abdullah bin amir bin rabi'a yaqul صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بديعة فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين تل الفجر قال أجل نما وتشي دما يا مكة فأنت أبو بكر الصديق كو من جدي أبو بكر الصديق اللي جاتا haka Umar bin Umar bin Umar bin Khattab shi Abdullah bin Rabi ya ce mun salla bayan Umar bin Khattab kuma nan salla ce ta asuba fa qara'a fiha bi surati Yusuf suratul hajji a raka'a ta farko daga ta sujud gaba daya raka'a ta biyu suratul hajji ko ce raka'a guda zumbun suratul kaf raka'a guda suratul hajji gaba daya kuma sallar da asuba ce kuma wannan wani kaka ce wani munan kira ta kaga wa a ce qira'atul fatiha karatu ne hankali aya aya eh eh wartar tartila aya aya ke a haka a karanta wannan surori guda biyu shi urwa likitan baban shi wallahi idan laqad kana kuma hindar bashar amma wannan sallar iya ta daga take zo kira ko ta kito albashi kira ko iya har sallar kito albashi kan fejin kiri tana kito wa ya fara wani ba shi ba da wuya ana ta hudu an ba ya fara da kito albashi ana ta hudu wannan sura guda biyu kuma karatu ba nan karatu da gebe ba karatu murattala yana murattala haka ta tsana haba iya da wahala ya ce mishi ajal nan kalmar an ci ajal da na'am kusan ɗaya ne amma ci ajal in ta yi ba'ana wajen gaskanta abu wajen na'am wajen istifamu na makasa na wani abu duka zai haka aka gidan wane ka ce na'am amma yasa ce ma wane ya bugi wane ka ce ajal ajal ta yi na'am ma'ana ana kasa wajen gaskanta abu eh wajen gaskanta abu abin da zai wani kenan haka ne ka kumfurman abu haka kina wannan abin tabbata ka tawaka ne ya ka da sura guda biyu a wannan sallah ta asuba nan to yace haddathani an malik da wannan ruwa ta ce mata hadisin sahihi ya inganta wa haddathani an malik an yahya bin sa'id wa rabi'ah bin abi abdurrahman an al-qasim bin muhammad an al-qurafisah bin umayr al-hanafi qala ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا duk wannan a maka ne wai maganar magabata kan wannan mas'ala yanzu ma nan mun ji abubakar mun ji umar yanzu ga usman shi ma jin neman wani hujja cikin ajiyar sama a kodo ga tushe to ga shi ma umar usman bin affan kasim bin muhammad jika abokan siddiq ne ya ce farafasa bin umar alhanat yake cewa shi yake cewa ma a hatu yusuf ne bin kiyaye mawana ban harkace surutu yusuf ba a wajen wani illamin ƙidatu usman bin affan sai da ƙira'ar usman bin affan yayin da yake karanta ta cikin cikin sallah asaba min ka sata min ka sata ma kare rujutu halana dan yadda yake yawan maimaita ta har annabi na koyita kidan iya yawan karanta ta asaba usman bin affan surutu su fitin yana mana wani sun yawan karanta ta maki wannan shi ne imamu zarkani ke cewa cikin magana kan magana malamai za ka ce gaskiya a yanzu abin gaskiya zai wahala to ba yanzu ba an jima da wani magana tun zo ba ta gaskiya wannan maganar ta abubakar da umar da usman e ta wakana an yi amma imma sabo ne na sahabbai na tsabata sallah ko ko na abu da rasi ne wanda amma wannan magana yau da kullun za ta yi za ta zama suke on zama suke magana a can suka bar a zamanin su suka ce wannan iya da wahala wannan abu ya dore ga mamu eh da yadda shawarar su in kai dai wani bai dawo ba wannan ayyan suna suna da magana wa shekara aruba daruwa sai kana a zamanin su daga abu bai wa kullun a ci aishar gobe to kuma za mu doki hakan cewa lalle abu ne ba na yau da kullum ba mun kai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawata ga mu'az bin jabal da ya karanta bakara ko bakara ce karanta wanda wannan yaron ya je ya fita daga sallah ana sallah ya cire ya je ya tashi ta hiye shi ko na ji aka cewa aka ba annabi labari cewa mu'az ya hau ya ce wannan yaron munafiki ne yau ana sallah ka cire sallah ka bar sallah ka ta yakka munafiki ne ko yaro aka je aka yaro labari umar mu'az ya ce kai munafiki ne ce ni munafiki da sai suka kobiya a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari yayi ne wa kana shi yaro annabi aka ce munafiki ne to kai mu'az me ya kai ga wannan yaron ya mutu bar sallah shi yaro ce kai akan bi yaro ce ya ya so da mu'az iya zai zuwa wajen ka ya je da man sallah kuma tsauta man sallah ta ruwa akan zamna bakara annabi ce mu'az kan so ka zama fatana da kan so ka zama mai fitina mutane mu'az annabi ne wa mu'az wada maka kada ka da sautar alama da sautar shams da walle da kai da sautar du'a ka annabi ya jirme irin surori masu barbi tsawo kada ta irin sautar lain irin wa shamsi irin sautar du'a ya kai kada ka da surorin mu sautar ala kaga nan annabi kaga ya yawa masu da kake nan abu ne wanda bai dore ya ko ai kullum wata ran akan yi haka don kaga manzo Allah ya karanta araf a magarba ko amma wannan karantarwa ce jawaz adalci amma abu ya zama kullum zai wahala gaskiya sai kuma dai iya karanta da mu cewa da gurin suna kwarai tsawata salar asuba yace wa haddathani kuma da wannan ruwaya hadisi na hasan ya tabbata hadisi na hasan وحدثني عن مالك الناس أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في, في السفر بالعشر سور بعشر سور السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة نعم أبن عبد الله بن عمر يكسن شيء يقرأ في السبي في السفر أبلاغرو يا كرنت أصبع يا كرنت سوروري قوما na surorin farko na mufassal mun ta farkon mufassal kenan hujar wannan hujarat a tukukaf zuwa suratul nazi'at ko suratul nazi'at to anan nan zaka dauka cewa farkon kalma sura goma zai karanta a'a wannan a cikin surori goma na farko na mufassal fi kulli raka'atin bi ummul qur'ani wa sura ba sura goma da karanta ba iya karanta a cikin sura goma na ruku na mufassal iya karanta ko ta raka'a karanta fatiha da sura a cikin na mufassal magana kenan ita ma da ruwa ta hadisin sahihi yanzu dai kenan mun ji abin da karatu yake a sallar asuba na magana tsawaita karatu a sakon shi da kuna tsawaita karatu a sallar asuba ya tabbata yanzu sai sabon babi ya ce ma ja fi umul ƙura'an menene ya zo a kan maganar umul ƙura'an umul ƙura'an an san da cewa dai fatiha ce wannan mamar gaburi da haka danganan akwai cikin magabata masu inkarin samat umul ƙura'an labayan na ce nasan hadisi kan kowa akwai abin da mutum mai gani ba sai in kara abu wannan ya tabbata ummul qur'ana ta asumi kenan fatiha da ita ce asalin alqur'ani da abin da ta kunshi da abin da mana zamu ga abin da cikin sallah yace haddathani yahya an malik an al-ala bin abdurrahman bin yaqub أن أبا سعيد مولى عامر بن قريش أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فودع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من المسجد هو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم صورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها فقال أبي فجعلت أبتي أبتي في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني قال كيف تقرأ إذا فتحت الصلاة قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت abin da yake ruwayar ya kace abu sa'id maula amir bin kureir yake ba Allah bin Abdurrahman ibn Yaqub labari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nada Ubay bin Ka'ab Husaini ya kira Ubay bin Ka'ab ya cikin halin sallah falamma faraga min salati kenan Ubay ana asalin magana Ubay bi amsa ba wannan kira bi amsa ba kira sai da ya kare sallah sai isko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi zana ke cewa ya ubai me ya hana ka amsa ka amsa kira da na maka isa su da ina sallah ne ya rasulullah yace baka ji ba Allah subhanahu wa ana cewa istajibu lillahi wa rasul sadaqan ma yiku annabi kai mana aya kenan lazim da ya amsa kira kenan bai kamata ba ki amsa kira nan kenan mu'az an ce yayi kai shi yana ubai kwarai ya ce yarsu da la'udu ta yarsu da la'udu ba zan ƙara ba zan ƙara ba na ba zan ƙara bakin amsa ba ta la'udu ba zan ƙara koma ba ruwa ta tabbatar da haka to shi ne yanzu nan ya ɗan abin magana kurin shi ne na an taɓa zan sarar salama ya ɗora hannun shi kan hannun ubai don ya kwantar mai da hankali kai ta da hankalin shi layin da shi ne ce ya ɗora hannun shi ya dawo alayaji ya ɗora hannun annabi ya ɗora kan hannun hannun ubai nan ya yi wannan abin wa huwa yuri an yanzu iya neman huta daga masallaci kamar da ya huta daga masallaci ya rike hannun shi faƙal sai manzo Allah ya ce mu ubai inni la arju alla takhruj min al masjid hatta ta'lama suratan ma anzala Allah fi at-taurati wala fi al-injil wala fi al-qur'an misalaha yace ubai ina fatar ina maka fatar kayan ka hutar daga wannan kaka bar wannan masallaci eh ka san da wata sura wannan sura Allah bai sabkar ba da wani abu a attaura ko a injil ko ma a qur'anin babu sura kamar ta ko a qur'ani ko a attaura ko a injil babu sura kamar wannan sura ina fata ka san wannan sura mu'az na manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa ubai wannan magana lokacin da iya neman huta daga masallaci qala ubay bin ka'ab yace wannan abin annabi ga man biga ba ko bi ma ana magana ba yace faj'altu ubti fil mashay raja'a zalika he nake jan tahiyar ka huta nake jan tahiyar yace raja'a zalika dan kamnal insan wannan sura ka aji huta kuma ta wuce he na dan jakawa yaga dai za a huta ثم قلت هيرتي يا رسول الله يا منزل الله السورة التي وعدتني السورة كما تقولي من كنا كده من السورة كما تقولي يا مني إنها تكي سورة كما تقولي رسول الله إنها تكي وتكي وتا سورة تي يا سو كنا يسمى وتا سورة تي من وانا مصعي وانا التوراة كو إنجيل كو قرآن باو كمتا سيكي تي مشي قال النبي يتي مشي كيف تقرأ يوسف تحت صلاة إن ذاك وها صلاة بكي كرنتاوا قال فقرات الحمد لله رب العالمين لقد الحمد لله الحمد لله كرنتا الحمد لله رب العالمين كرنتاوا yace wannan yace ita nace karantawa yace sai na karanta alhamdulillah rabbil alamin hatta ataitu ala akhirha sai da na ka karshen alhamdulillah garin rabbil alamin zali sai na kawo karshen ta sai a lokacin nan faƙalar rasulullah zai mazana sana ce mishi iya hadihi sura ita ce dai surar da nake gaya maka nake so in karantar da kai wadda a taura ko shi ko qur'ani babu kamar ta ita ce wannan sura ita ce aka saba misali wal qur'an azim da aka bani ita ce ta annabi annabi Allah ka ce eh kaza ka wannan me ka ce نظرات انك سواء سواء سواء سواء من مثاني كو القران عظيم وانا ايه تقرا ايه تقرا الله تعالى نظرات انك سواء من مثاني والقران عظيم من باك سواء من مثاني ده قران من جرمان انت عند سواء من مثاني دنگن سوره مي ايه بكوي ce saba min misali mun baka da ta naka saba min misali mun baka wai wannan sunan fa fatiha ne saba min misali ko aka kuma ka suna wal qur'an azim dan qur'ani a jumlace ta dauki abin da yake tayi da shi ita ake basura sabana masani qur'an al-azim kuma al-qur'an ne takinte wace fata ta kitab ne takinte ne imma fata ta kitab imma umul qur'an ma sabana masani ko qur'an al-azim duk sunan fatiha ne daga cikin sunanta kenan ita ce nake ba so in baka labari wannan to na an ci an ci al-masani dan ita ce sura da ake yawan kunko mata amma ta zama lazim a kowace raka sai an karanta ta shi al-masani abin da ake yawan kunkomawa daga cikin tafsirin ma'anar al-masani to wannan inda muka ina ga cikin sunsun ruwa ta tabbata wanda wata rana nawa sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa suna ta iya wani ya kamin ziyara jibril suna ta jibril wanda yake cewa sai naji wani kara a sama kado mana kar a sama yace jibril ya kan sama wanda ka jibril ya kamin ziyara yake ya kamin ziyara haka nan kuma su tattauna yace jibril ya kan sama sai ce ya manzo Allah wannan هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا اليوم yace wannan wata kofa ce kenan karin da aka je da mu wata kofa ce aka bude a sama wannan kofa ba ta ba ba ta bude ba ba ta bude kofa ba kofa ce sabuwar bude in ba ba ta bude kofa ba kenan kofa ce sabuwar bude a sama anan kuma yace yi hadha malakum kuma ga wani mala'ika nan shi ma ya sabko daga cikinta wani mala'ika bai taɓa sabka duniya ba in bayo ba sai ga shi ya zo samun tsakaninsu mala'ika da tsakanin manzanar jibril na zaune shi wani mala'ika jibril wani ne tsoce ma shi ya yi ya kama manzanar ziyara aka aiko da wani mala'ika na musamman ya zo ya tsaya a samansu ya sallama mala'ika jibril ya amsa sallama ya ce Allah ya kunin baka bushara da wani abu da aka baka ba a ba wani annabi kafin kai ba ana ya ka ambato sutur fatiha da amana rasu da amana rasu na abiya ka aka aka ambata ana wannan wurin kenan fatiha tana daga cikin surori masu girma shatin da za mu tambaya wata sura ce mafi girman daraja a qur'ani ta ce sutur fatiha ta kitab mafi girman daraja kuma aya mafi girman daraja a turkusti annan kuma yawa ce bakara kuma mafi fadala ta romu sota da kilas to yanzu mun ji nake na matsayin fata tilkitab ta ce saboda masani ta ce ƙura'an al'azim wacce wanda aka bani ba da damun dai ta ma dai wani ruwa cewa hadisi ya inganta kan haka da ambata wa haddathani an malik an abi nu'aym wa ibn kaysan annahu sami'a jabir bin abdullah yaqul man salla rak'atan lam yaqra fiha bi umm alquran falam yusalli illa wara' al-imam nan wa ibn kaysan kace ya jabir bin abdullah iya cewa man salla rak'atan duk wanda sallaci raka'a daya ba sallar gaba da ma raka'a daya kai ta wanda lamma kada fiya bi ummul qur'ana wanda a cikin da baka da ummul qur'ana wannan fatiha ba ce da ummul qur'ana baka da baka ta fatiha ba a cikin ta to wani mutum mun fada misali bi salla ba kidan babu salla ga wanda ya karanta raka'a daya babu fatiha babu wannan salla amma ce illa wara limam sai in abai liman kenan in abai liman ne mi akwai sallah wannan shine magana kan haka yanzu zai shiga masa'alar da ya kare wannan hadisi yanzu ya gama gada yi shi ja ya magana kenan a bayan lima akwai wata magana da ba an ba liman yanzu sai ma babe matsayin alƙira'atu khalfal imam fi ma la yajharu fihi bil qira'a nan kuma zai dasa maka da maganar karatu a bayan liman cikin inda liman bai bayyana da karatu kina wurin asircewa kayan ba wurin bayyana ba kan haka ya bude da ruwa cewa haddasa na ya haya a malika da wannan ruwa da mata inganta ne a dukkan sahihi wanda ya gabata haddasa ne ya haya a malik عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا سعيد مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تاب غير تام منه قال قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام قال فغمزني فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مكان تابعنا مبادرين دوما حديثين abin da yake ruwayar abu sa'ib maula shan bin zura ya ce na ji abu hurera iya cewa sami'utu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ku na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa man salla salata duk wanda ya wata salla daga cikin salloli lam ya kara fiye bi ummul qur'an a wannan salla bai karanta bi ummul qur'an fatiha kenan fa hiya khidajun wannan sallah ragagga ce na kisa ce sannan ka dace kamar ta fasa bari kana halittar bata cika ba kamar bari bari ce bari ne sallah ce ragagga ragagga ce ragagga ce ba cikakkiya ba ta wannan abu rayuwa haka yahudu wace manzan Allah da zama haka yahudu to jin haka shi abu sabu sai yake ta ya ba wuraira to ai wannan magana in ni a hannun akwai mura'ayin wani lokaci ina bayan liman yaya kenan matsayina ne da nake bayan liman wajen karanta fatiha fa'al sai ya ce abura ya ce fagamar da ra'ayi sai dunguri ya bugi damtsina ya bugi yana damtsi kamar damtsin shi ya bugi shi nan sun maƙal sai ce mishi ikara biya fi nafsi ya farisi ya farisi ya farisi kenan ya farisi ka karanta da aranka mu ka karanta ta kenan aranka kenan aboye aranka me yasa abu rati ga mai karanta ta yake ga mishi ga fa'idar fatiha yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa inji Abu Huraira yaqul Abu Huraira manzo Allah sallallahu iya cewa قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين فتوى نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل nan manzara ke ban labari cewa Allah mai girma da buwaya ya ce shi Allah tabaraka Allah tabaraka ta'ala dan hadisi ku suke nan manzo Allah ya ce wallahi bai daga Allah ya ce Allah ya ce kaza kai tsaye Allah mai girma da buwaya ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi bin sifain na raba sallah na hana ni bana fatiha tsakanin ni da bawa na na raba fatiha gida biyu fa nisifu hali wa nisifu hali abdi rabanta nawa rabi na bawa na ne kuma wali abdi masu albawa na abin da ya roƙa a cike nan na bashi bayan haka ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi yake gaya mashi kamar yadda abin yake ya ce iqra'u wi karatu ku karanta fatiha ya ce saboda ya ce ya ƙulul abu alhamdulillahi rabbil alamin kana faɗin haka mazala ce shi kuma ya ƙulu lawo tabaraka wa ta'ala hamidani abdi lokacin da ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah mai girma da buwaya kamar kana magana kamar kamar da kake tattauna da Allah kamar kana ganawa ne da Allah kana tattaunawa da Allah kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin shi kuma Allah mai girma da buwaya iya cewa hamidani abdi bawa na ya gode min wa yaqulu abd arrahmanur rahim kana ta arrahmanur rahim shi kuma yaqulu la yaqulu la asna alayya abdi shi kun bawa na yace bawa na ya yabe ni ar-rahmanur rahim ka kana fadin haka a wurin shi kuma Allah zai ce adna alai abdi bawa na ya yabe ni wa yaqulu al-abd maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin in ka ce maliki yawmiddin kuma dukkan abin kira ne in ka ce maliki yawmiddin anan yaqulu Allah Allah anan zai ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni kakinan kana magana Allah na baka amsa iya baka magana kana ce alhamdulillah rabbil alamin laji hamidani abdi arrahman rahim atana alayya abdi maliki yawmiddin majjadani abdi kana holi Allah iya holi sai kaman kana kira kuna tattauna kai da Allah kai tsaye ya ko yace yace ya qul abd iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kana cewa iyyaka na'budu wa nasta'in shi kuma yace fa hadhihi al-aya bayni wa bayn abdi wannan aya ta iyaka na abudu wa iyaka na sa'in wannan tsakani na da bawa na ne na mai rikarci alfi ne shi bawa ya kaɗaita Allah da ibada kuma lokaci guda ya kaɗaita neman taimakon shi a wajen Allah wa iyaka na sa'in Allah kai kaɗai nake neman taimakonka wannan abu ne na tsakanin bawa da ubangiji kuma wani zai kuma bawa na abin da ya roƙa an bashi ya ƙunar abu bawa iya cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin fa haula'il abdu wannan kalamomi kana cewa Allah ka shiryar da ni ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da ni hanya mai kakka sai kana tafsirin ayar hayas hanya suwa siratal ladina an'amta alaihim hanyar wanda kai ni'ima gare su annaba dan annaba ke annaba shi hanyar mutanen kware wanda kai ni'ima gare su yace amma ghayrul maghdubi alaihim ba wanda kai kushi da su ba haka wala zalin ba batattu ba kayan ba an ce ba yahudawa ba ba nasaru ba ko duk wani zai batacce ko ma'ana wanda yake Allah ya shirye shi bar da su kiran hanyar mutanen kwarai kake nema Allah ya shirye da kai ana Allah ce wannan abu ne na bawa na abinda bawa na ya tambaya na bashi na shirye akan hanyar mutanen kwarai yan wannan shine a jumlace abinda yake cikin fatihatul kitab yawan wannan yana karantar da mu lokacin da mutum ke karanta fatiya ya samu nutsuwa ya san kamar ya san a ran shi iya magana ne kai tsaye tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala kana tattaunawa ne don kana magana Allah na maka alhamdulillahi rabbil alamin Allah yana zai magana bawa na ya yabe ni arrahman rahim kai bawa na ya gode min alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim bawa na ya yabe ni maliki yawmiddin bawa na ya girma ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba wannan tsakani da bawa bawa na abin da ya roka na bashi zuwa dai ka shaidda zuwa hanya hanya mai kakka hanya wanda kai nima gare su Allah ta bawa na abin da ya roka na wannan shi da kenan an bashi nan shi ne ke na raba fatiya tsakanin bawa da ubangiji wannan shi ne ke nan matsayin fatiya kayan dalilin haka ne matsayin wannan romo ne abu wurin da ke ce ma wannan abu sa'ib ka karanta ko da a ranka yanzu wannan da ruwa hadisi ya inganta hata imam musulma kawo na wari ko na wari sun sai musulmi ba na mota ta imam malik imam musulmi ya kawo wari سي وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه بن عروة أنه كان قرأ خلف الإمام فيما لا يجهر في الإمام بالقراءة nan wannan tabi shi urwata bin zubair iya karatu halfal imam iya karatu shabin urwa ke cewa baban shi annahu baban na urwa baban na isham bin urwa na isham kenan shi urwa ibn zubair ya ce mai man tabi malamai a wancan zamani shi kane karo halfal imam iya karatu a bayan liman fi ma la yajharu fi imam al-qira'a inda liman bai bai qira'a kenan anan yake yin karatu kenan inda yake bayyanawa kenan baya hadisi na biyu wannan ya inganta hadisi sahihi hadisi na biyu bayan na urwa yace wa haddathani an malik an yahya bin sa'id wa an rabi'ah bin abi abdurrahman anna al-qasim bin muhammad kana yaqra khalfa al-imam fi ma la yajharu fi al-imam al-qira'ah qasim jika abu bakr siddiq dan muhammad bin abi bakr siddiq shi ma qasim da muhammad yana karatu khalfal imam a bayan liman amma aina fi ma la yashhar fi bil imam fi ma la yashhar fi al imam bil qira inda liman baya bayyana da qira'a shi kenan inda yake bayyanawa baya yi hadisi na biyu kenan imam malik iso kawo sai na uku duk wannan madogara ce da magabata kan mas'ala yace wa haddathani an malik an yazid bin ruman anna nafi bin jubair bin mut'im kana yaqra'u khalf al-imam fi ma la yajharu fi al-imam fi ma la yajharu fi al-qira'a shi ma kenan nafi bin jubair bin mut'im shi ma cikin malaman tabi'ai ne shi ma iya karatu a bayan liman amma fi ma la yajharu fi al-qira'a inda liman bai bayyana da qira'a bayan haka qala malik wazalik wannan abin da ya shara baya ya kawo la hadisai guda uku na urus bin zubair na qasim bin muhammad na nafi bin jubair wannan ukun duka ruwa ta tabbata gare su suna karatu a bayan liman inda liman baya bayyanawa ke inda yake bayyanawa ba sai da ya kawo wannan asarki na wa'annan magabata guda uku ya ce zalika yin hakan kenan bai yin karatu a bayan neman inda yake asircewa da barin karatu inda yake bayyanawa ya ce shine ta ahab ma sami'utu fi ilayya fi zalika wannan duk abin da naji na labaru yin hakan shi yahi duk abin da naji na wannan mas'ala na hisan haka kenan bayyanawa yin karatu inda ake asircewa da rashin yi inda liman ke bayyanawa yin haka ya ce shi ne a masu mutu ilaifi zalika na yi san wannan cikin duk abin kenan imam malik shi ma ya zaɓa da wannan ra'ayin na yin karatu inda liman ke asircewa da rashin yi inda yake bayyanawa don mas'ala ce kadima saɓaninta da jimawa malamai magana karatu a bayan liman inda yake karantawa makaranta na wani masala ta gaba yamma gama magana sai mai bayani gaba da insha Allah kan masala karatu ba liman ita ce da kisa tattara maka zama da wannan ruwaya duka da wannan san gwal ukun gaba da duka sun inganta wannan ukun da Imam Malik ya dogara kansu ko ne sai yi sai yanzu masalar tarkul qira'ati khalf al-imam fi ma yajharu fi nan magana barin karatu a bayan liman ne duba ga hili karara barin kasuwan ba a karatu a bayan liman inda liman ke bayyanawa ba an yi ba mai hujja kan haka ya fara cewa haddathani yahya an malik an nafi anna abdullahi bin umar kana idza su'il hal yaqra'u ahadun khalfa al-imam قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا سلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر في الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر في الإمام بالقراءة wannan hadisin warko kamar da ya zo daga nafi cewa abdullahi bin umar kana idza su'il aka mai tambaya hal yaqra'u ahadun khalfa al-imam haka abdullahi bin umar tambaya shin mutum wani mutum zai iya karatu a bayan liman aka abdullahi bin umar tambaya shin mutum zai iya karatu a bayan liman haka abdullahi bin umar tambayar qal sai ba da amsa da cewa idza salla ahadukum khalfa al-imam idan ɗayan ku ya salla a bayan liman in ji wa in ji abdullahi bin umar ya ce fahasubu ƙira'atul imam karatun liman ya ishe shi in kana ba liman wai da sallawa hadahu idan mutum ya salla shi ɗaya fale ƙara ya yi karatun shi in kai ɗaya ne wani kakan da kominka amma bayan liman karatun liman ya ishe ka wa kana abdullahi bin umar kuma halin shi abdullahi bin umar لا يقرأ خلف الإمام بي كراتو سمع باي الإمام قال يحيى yace naji ma samitu malika naji malik iya cewa al'amur inda namuma akan abin da muke kai shi yace ma malik fiqi malik kenan yace an yaqra rajul wara al imam fi ma la yajhar fil imam mutun zai karatu a bayan liman inda liman baya bayyana da karatu a nan ne za ka yi karatu amma wa ya turku liƙira'a tafi majaru fil imam liƙira'a amma za ka bar karatu a inda liman ke bayyanawa ke inda bai bayyanawa a nan za ka yi inda yake bayyanawa ba ka yi ba karatu haka imam malik ya ce haka abin yake nima a wajena kenan haka yake mutanen madina su ma akan haka suke وحدثني عن مالك لأن رواية حديثي يا إن كان هكا وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة عن ليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد عنفة فقال فقال رجل نعم يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جعل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كايجي أبن دي وكان أولنا رواية أبو هريرة كبار الأبار تشيوه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in sarafa min salatin jahara fiha bil qira'a manzo Allah sallallahu ya kare ya huta daga wata sallah wannan sallah manzo Allah ya bayyana karatu a cikin ta ya huta daga sallah fa qala yake ce masahabai hal qara'a ma iya minkum ahadun anifa shin dazu ya ishara kenan a cikin sallah shin akwai wanda ya karatu tare da ni ina yi iyayi sai faƙala rajulun na'am ya rasulallah sai mutum ya ce eh ni ne mana na yi ya manzan Allah sai manzan Allah ya ce ma inni aqulu ma li unazil qur'an ina hodi me yasa ta ko da ko jaya ina hodi kuna hodi a cikin qur'ani nan kana ya inkarin yin karatu da yayi a bayan Abu Hurairah yake cewa fantahan nasu an al-qira'ati ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majhar fi sai mutane daga shi suka fasa karatu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah ke bayyana karatu hina sami'u dalik min rasulullah sallallahu alaihi wasallam tun daga manzon ya magana tun daga nan tun da suka yi manzon Allah ya yi wannan magana daga shi suka fasa karatu a bayan shi su waye mutane a bayan shi sahabbai yawan wannan shine mas'alar rigimar karatu a bayan liman inda yake karantawa imam malik ya dogara da waɗannan ko da da irin wannan ruwayoyi kan cewa ba a karatu a bayan liman inda yake bayanawa su masu ganin ana bayanawa kahin wannan kamar albani ya rahimu Allah cikin mutane su bisalati ya kawo masajid suka bin ya kawo asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah wata rana sai wani ya karatu a bayan shi ya ce kada ku yi karatu a bayana sai in fata ta kitabu ce ya fatiya ce domin babu sallah ga wani bashar fatiya wannan shi ne madogara ta masu cewa dole a yi karatun fatiya a bayan liman da maza Allah ya ce sai in fatiya ce don babu sallah ga wani bashar fatiya to wani abin a ce ya wakana gamin harko karo na biyu ne mun da bane cewa wannan abin ya biyo bayan wancan ne daga shi aka wata karatu san bayan shi wannan gama wannan ruwayoyi ta albanin wallah yayi baban na sakul karatu ba yayi baban shahi karatu bayan liman inda liman ke bayyanawa kan wannan ruwaya ta baya ke lalle wace yawa kana to shi ne mas'alar da aka samu a yanzu wani kaji liman ya karatu ya karatu bayan wannan akwai ruwa da imam malik ya tabbatar da ita haka shi ta bin taimiyya gantar da ta a ta albani ya gantar da ruwa cewa in ka ɗoka ma wancan na hurku an ce wanda bai da fatiha bai da sallah to ga ruwa ta tabbata wani ga wani magabata sun ce man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a wanda yake da liman karatun liman ta karatun shi ne kai ga magana fatiha kenan akan wannan ruwaya kun ta tabbata wannan hanyoyi da da na ambata muku sai su bangaren suna raunar ruwaya a kan ruwaya ta tabbata ruwaya bayan haka ga nasin qur'ani ya mana kashe da yin da karatu in ana karatu wa idza quri'a al-qur'anu fastamilu astu lalakum turamun ko ana kanta qur'ani ku shu ku shurara ga nasin nasin sunan cikin sai na imam muslim manzo sanan yake cewa innama ju'ila al-imam ليتم به فإذا كبر فكبروا فإذا قرأ فأنصتوا wannan suka sai musulun an sanya muku liman don ku yi koyi da shi in yi kabbara ku yi kabbara in yi karatu ku shuru in wato akan haka in haka samu karatu liman na bayyanawa wannan iya cikin kamar ana jikan bi bazan wallahi haka usaimin su suna kan cewa ya karatu ya kamar sallai to yaya idan liman iya karatu ya za ka yi suka ce ya karatu inda liman yake shuru bayan fatiha to ko amma bin ba su ce gaskiya magana dan akwai ruwaya cewa liman annabi iyaka iyayen shuru bayan fakatan fatiha to amma ruwaya bata inganta ba hatta shi bai makalan wallahu ya tabbatar da rashin ingancin wannan ruwaya wanda liman zai shuru bayan fatiha kuma karanta kuma da yana sauri liman zai shuru na ma duk ba shi ana shuru kadan shuru kin da wuya a samu ibani a zu wanda zai shuru akan fatiha to yin shuru kin bai tabbata ba shi da albanin ramon lafi ce ma yin wannan shuru bida a ce kacin kan fatiya babu shi a sunna inda ya tabbata annabi ya shuru bayan karatu ta ba da kiratu kulliya bayan karatu gaba ɗaya ne an yi ɗan shukunce shi ma shurukin da yake shuru ne daidai mai lumbar shukura in ce ma mazuri kenan babu wata dogon karatu da haka kenan gama wannan ruwayoyin wa gama wannan ruwayoyi zai baka damar wannan albanin ramon lafi ce wanda yake bin liman karatun shi karatun liman kuma kai ibada ka wanda ke bayyanawa wannan shurare shi Allah ya ce kai na sun Qur'ani kuma sunna ta ta kar magana ana ka tun Qur'ani ka shurara shi naka bayi ba amma iyaye kana yi to shi ban da wallahi din amma ya tabbatar da shi ganta wata ruwaya to yaya zai yi ba liman sai ko karanta ko da ya karanta in Allah ga wata mishi asa magana mai karfi gaskiya ta tabbata ga masu ganin in kana bayan liman kan wa'annan hujjoji kuran karatun liman shi ne naka kuran wurin bayyanawa ka shurara wurin da bayyanawa ka karatu kuran shi shi magana mai kubuta daga wancan saɓani ana ga lokacin ya zo ƙarshe Allah kai musa tun san insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh